أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا لا تدخلوا بيوت النبي النبي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markas ahadu sunna wal jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a daya ga wata na safar hijira shekara dubu da ɗari hudu ɗaya biyu ga wata na safar hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da sha takwas ga wata na takwas dubu biyu da ishirin da uku a darasi da ya gabata muna cikin suratul ahzab na ga mun tsaya aya ta hamsin da hudu yau insha Allah za mu tashi aya ta hamsin da biyar a kahin muhara karatu akwai dan uwa malamin ne wanda yake da kanci can kusan turbin wanda ya san shi Allah bai cikawa a daren jiya yau a mai sutura fasta ga shuru da wa roƙa mai gamara ta Allah Allah mafitar da wa rahamu Allah ya kai shi gafarta mishi kuma ya ba iyalan shi haƙuri kuma ya albarka cikin zuriyar ta baya shi ne namu ga dan uwa mai addu'a a wannan abu sai kahin muhara akwai mai tambaya kahin tambayar na samu waya da yawa ga yan wawan da suke waje wanda suke nesa irin wanda suke turai ko amurka ko aziya da irin su wajen dubai magana kusan guda suka yi maimaitawa cewa dan allah mu daga nan mu isar da sako ga malaman najeriya su hasa sa baki cikin lamarin nijar kama gaskiya na gaya musu bai yiwuwa bai yiwuwa dan najeriya ya magana kan nijar iya da wahala sai dai mu ce abinda muke da siya ga su malaman su bar magana haka kurin shaci kwadi ko abinda zai kawo fitina ko wata kurin jita-jita ta social media malami zai ji abu kurin ba kata bane ya ɗauka ya development shi ya yaɗa shi wani shi na hadari sai hattara duk abin da ka san ko ɗan nijar da abin da zai kawo fitina kai malami ba naka bane ba na ce ko ɗan nijar bai dacewa abinda ake yin shi zai kafi tuna balle ga malami maganar malami tana da ƙarin gaske su kuma ce hankalinsu su kawace ma duk abin da zai kafi tuna ko ce ce ku ce ba nasu ba ne kuma labari ba ko da za ba ko da gaskiya allah shi ne da mu sai dalilin haka ɗan uwa so da yawa na kai wani magana wanda ba su karanci tarihi ba san ba me kullum mutum ya san waye shi yana da muhimmanci tarihinka yanwa tsakanin mu da najeriya ba makwabtaka ba ce ba kadai ta huce makwabtaka jini guda ne gida guda ne baturi kurin ya raba wanda gida guda ne fami guda ce inda za ta ko ainiya jinsiya na adadin da yawa in najeriya za ta samu a nijar gida guda ne wanda aka raba kuma ku misali daula guda biyu a najeriya da nijar kuma wannan gida guda ne uwa ɗaya uba ɗaya kurin gari ya raba su bar zama misalin da magaran da katsina da magaran asalin da magaran malam yunus wanda ya kama daula da magaran cikin garin da magaran a yau alif ɗari takwas alif ɗari alif dubu ɗari bakwai talatin da shida wani saksan sanar isi ya mai doka cikin da magaran bayan ya yawo cikin garuruwa biya maradi ne maina ne na mai dubu ba ɗan gari ba kaɗai ba maina ne a maiduguri ma ɗan maina ne ɗan sarauta ne gida guda ne ta sauwa ce ya yi ya zo nan ya kawo gari kun za ku gane wanda kan tarihin da magaran tarihin tanimu ya shi sakin da ya kawo daula daga nijar har nigeria kama su garuruwa daban tanimu an wata tarihin shi shi sakin ibrahim sakin ibrahim da sakin ibrahim sakin tanimu yin suleiman yin mutum guda ne kusan fitina ta sarauta ba ya zaki yanta ba da sarauta babu amana kaka yarda babu amana mulki babu amana da sarki ibrahim da salimu cikin su ɗaya ɗin suleiman ne tun da ran shi suleiman ya sa ya kawo ya ɗora ibrahim ɗan uwan tanimun ya kewaya kewaya ya je mutum ya dawo daga barna aka zo aka ɗauke ibrahim aka bayan an sa ibrahim kin an yi da shi ne kuma daga barna daga maiduguri aka turta daga sai ta musamman aka zo aka ɗora tanimun kuma shi ibrahim ya baya ana nan shi ma zo ture shi ya koma ya koma mai dugurin ina ga wani lokaci sarkin shehun barin da ya zo nan sai da kwana saba'in wajen kawo da wani abin ya tabbata sai da kwana saba'in a da magana daga barno ya zo nan da sojina gari ne ne ana nan tanimu ya kewaya kewaya ba ya zawa zawa da haka ake ba ya ɗauke ya koma aka suka yi tsayi ba ya sake dawo tanimu shi dawo da ya kawo daula ta da makaran kuma shiga Najeriya kuma gida guda ne uwa ɗaya ba da ciki ɗaya ne da barin da makara ba bane ba an zo ne ko maka taka ce ba gida ɗaya ne haka ne ba a wani abu guda ne kurin aka raba ba tura raba misalin maradi a ce muku katsinan maradi sun yi mala magana asalin daunin maradi katsina dan fodiyo da kan daular islamiyya a mil saksan mil wisan sak ya ture daula ta waɗanda ba ma addini ba a katsina da suka watso nan nan suka nuhu eh nan suka nuho ina ga masu suka ta magajin halittu magajin halittu shi ne sarki na katsina ƙarshe wannan fudu ya kora magajin halittu sarkin katsina da aka taso katsina sai suka nuho da magaram da magaram suka nuho ɗan rashin ɗan ƙasawa ba sarki bane a lokacin nan ɗan ƙasawa tare suke da magajin halittu ba sarki bane ba a hanyar nan ƙasar kance a ƙasar kance shi yawancin sarkin magajin halittu Allah ya mai cikawa sun ce kashe kashe saboda takaici rijiya wada shi dai a hanyar mutu magajin halittu suka nuhu da magaran ɗan ƙasawa sauran bayan wani sun mutu a can a kan hanya a tsakance ganin wace garin wace garin tsirkau tsirkau na tsakance daga can ɗan ƙasawa ya so da magaran sai dai shekaru masu kusan goma ko sama da haka iya gudun hijira a garin da magaran ɗan ƙasawa can mararin ya kai a mararin ɗan fudiyo ya ci katsina waccan ya kafa daular islamiyya an sa muhammad jikko shi ne aminu muminin a garin katsina an zo marabi an sa mani a sha wani an sa tare ma wani wani shaman a sha don wani wani a sha aminu muminin ne a marabi amma me ya yan uwa yan boko kishin ƙasa ya zanta an kashe mani a sha an cire kanshi an kawaye shirme ne wannan kai musulmi ne haka bane ba kusa abin da ya wakana dan fodiyo ya kawo gwamna ya kawo kasan ya tsora mahamman jiko an kawo marada an tsora manasha a zama abin mutu gwamna ne a marar dan fodiyo manasha ana nan arana arana na maradi an na maradi suka yi ku shi ne dan kasawa dan kasawa a hanya da makarin a nan suka ba shi kan mutum magajin halittu ba katsina ba aka mai sarauta a sai dan kasawa iya nan iya gudun hijira an na suka zo akan baki ya suka koma can aka yi ku tsakar ranar juma'a ran juma'a aka yi haɗin baki suka zo da makamai kuma sun saka juma'a a shi da makamai suka zo an iya sujada iya kun suka ruf suka kashe mani asha suka cire kanshi suka kawo da magaran iya nan iya gudun hijira kasa da magaran aka kawo da magaran aka kawo ya ga kan mani asha an kashe shi tukun ya koma ya hau sarauta a maradi amma kai wani alfahari mun kashe shi wani kashe kasa ne yawan sarki mara zama yana wani sarki a zama rani da wani boko shi ne ne kakkai alfahari an kashe sarki musulmi arna sun kashe musulmi a wani wani ne kai musulmi ne kakkai alfahari kai dan kaza ne wallahi wai kai baka kire musulmi ba na kawai wannan wallahi abin ya wuce kai baka kire musulmi kakkai alfahari zaka nan kakkai alfahari da an kashe ma amana a sha musulmi ne a wani wani ne ita ka wancan katsina ya zo nan ma gida ya zo dan wani almuhim kun gani kaga katsina ta yau ta maraɗi da ta katsina ta najeriya menene gida guda ne fani guda ce wanda ya taso ya koma na kuma haka kuma me zaka magana cewa gidan najeriya haka wani kai magana a abu ɗaya ne gida guda ne illa magana a san wadda za kudin nijar kudin najeriya zai magana tsakanin wani wuraren da abin da ka fitina a kame shi shi da kun kiran mu amma uwanmu ɗaya uwanmu ɗaya mai shan fata ba turi kafiri shi ya raba mu kuma wasu kai da samun mu da ba gidan guda ɗan uwanmu ne Allah sa an gani sai yana tambaye bara me kace shi bara ne tambaye ne
wai wata kalma ce wani ke hudi wai idan bai da kuɗi mutum idan bai da kuɗi ya ce wai shi shi kadan gare ne ha mutum ya zama kai bai da hankali kai wata ka zo maka ta sa ko maka dangare dan bai shi ya zo amma da Allah sa ko maka dangare ka dangare dan wasu kalmomi ya kamata musulmi ya kauce musu irin wayan marako su mun rikiya ne ko a karbo lahi shi dawa ya ci ya sha lafiya lau bai da yunwa ko bai mulki dukiya ba wace rikiya yi garin ma ya kone kan kalmomi ne na rashin hankali shi musulmi zama iya da iya da ladabi tsakanin shi da Allah Allah yake matsayi na musulmi ya karar maka matsayin dan adam ya karar mana wata baka baka gode Allah ba ku ga dangare ne Allah kiyaye Allah shaida Allah bismillah aya ta 55 لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهم ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا
نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا جناح عليهن في آبائهن آه darasi da ya gabata sati da ya wuce mun yi bayani akan ayatul hijab sababin sawa mata na sallallahu alaihi wasallam hijabi wanda ba a magana da su kai tsaye gaba da gaba ya sa wata sutura wannan ya biyo bayan auren zainab wanda allah subhanahu wa ta'ala ya tsarma shi a saman bakwai harman da aka tsarma a sama akan walimar armanta ne wani abu da ake kwarai abin yana dama nan sallallahu alaihi wasallama daga wannan aka kawo karshen al'amarin shiga gidan shi babu tsari babu zini kowa ya shiga wanda umar ya sha neman haka amma ya yanzu a wannan ne aka sabakar da aya ta sa hijabi tsakanin shi da su kuma da zuwa ba kowane lokaci ba ta sakan zuwa a je abincin ba a yi ba a yi aljira har a kare a dafa kuma a ci abincin a ci gaba da hira annabi ya ji yau ne ya yi magana amma abin yana damun shi har amarya ta kama shi iya so ya dan shiga ɗaki sun zo sun ci abincin kuma an zo ana hira ya kai ya kawo dai bi magana ba ana nan ne Allah safar da wannan aya wannan bayani to wanzu wannan bayani da aka yi na sa hijabi in za a masa tambaya a tambaye su ta bayan hijabi ba kai tsaye ba to Allah sai ya ware wasu wanda su ba su da wannan doka Allah ce la juna alaihinna fi abaihim babu laifi kenan akan rashin sa hijabi tsakanin su da uwayensu ma'aikinta ne babanta ne wanda hatta mi bayani darasin na mina ɗin lugu maramu ne na maganar halƙuba na shayarwa wanda aisha radiyallahu anha wani ya zo gidanta manzon Allah bai nuna da sai da ya zo aisha ta ba na ya so da ƙazuwa da ya zo ba ka nan amma bai shi mashi kudin shi ba ta ce ai ke ba shi kudin shi ba ma baban ki ne ta ce ai sun layi matar ɗan uwan shi ce ta rede ni ba matar shi ba ya ce ai an miki ne na rada uwa ki gare ki ba da shi biya shi gare ki haka nan in dai mai sunan uba ne ko mataki ne to a takaice kenan an ba da dama shi wannan yana da damar shiga ba hijabi kenan uwayensu wala abna'i na ko diyansu na ciki duka aka dade dan uwa dan dane ne diyansu na aka mata nan dana ne dana na ciki wala ikhwanihim haka ba hana ba ɗan uwansu maza su shiga babu hijabi wala abna ikhwanihim haka babu laihi ga diyan ɗan uwansu maza babu laihi shiga wala abna ya khawatihin haka ba a ba da dama ba ga ɗiyan ‘yan akwai damar shiga ba hijabi ga ɗiyan ‘yan uwansu mata ɗan uwanta ko kananta ɗan yadda ko kanwata duka babu lahi su shiga babu wannan hijabi wala nisa'ihin haka dai mata waɗanda suke musulmi ba lahi su shiga wajen su babu wannan hijabi wala ma malakat aymanuhun haka abin da damu su ta mallaka na bayi wataƙil tunan bayi an sa ta magana bayi mata a bayi han maza bawa bawa ne bawa ne dan misali annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta cikin sunan abi dawud wanda mas'alar da take da rigima da yawa a yau abin ya zama jita ce daga banda gaske ya a ce mace a cikin gidanta ko a gida dole ta sa hijabi dole ta sa adiku idan ba ta sa adiku ba malakun ya tsine mata albarka suka mun tambaya a ina ya kawo tambaya a ina kaga wannan magana a ina aka ce maka ana tsina mata albarka in ta buɗe a jiko a gidanta wajen maka mutum zai kama kun ɗibe cikuna in dai a gidan ɗanta ne babanta ne mijinta ne dole ke maharaminta sai dai in gida ne fasfartu in gida mana kowa shiga wannan gida da wannan sai ta yi hatara gida da kowa shiga yake amma in dai gida ne mijinta ne kadai ko ɗiyanta ne kadai babu wani matsala ta buɗe kanta ta gyara kanta ta feshe kanta ta gyara ta yawa cikin gidanta mijinta ya gani ɗanta ya gada ƙoshi ba da iwani haka Allah ce ya kawo lafin zirsu kuna ayaka abu na ibi na ko da ka kuma a danku ayaka ya ɗanta yana ganin alamoshi ba lahin komi da ya zo da gyara kanka don sha ba a yi kurci ne wannan ya kawo da yawa fitina ga mutane da yawa wani al'ada ta hana mata gyara kansu su gyara a cikin gida an hana su eh kana kallon mata ba su kona kai a wajen matan banza suna birge ka zai shi ka baka da mata ka ba an ta mata mata buɗiya ya ɗaki ma ya cikin duhu ya a duhu a ɗaki ma ta kalla da mu a ɗaki ma ya a duhu kan a rike ta kwanta da duhu haka ake mata shirme ne na gaskiya ba mun karanta kuma yawa hatta a cikin malikiya hatta a cikin malikiya sun bayanin haddan al'aura al'aura mace inda yake wannan waje ne ake magana kai amma gaban duk muharramanta ko a malikiya a gaban muharramanta ɗanta ubanta kananta wanta duk muharramanta ya armanta babu laifi ya kanta ya ga damfanta ya kwabrinta duk ba laifi bane shara annabi sallallahu alaihi wasallam a ruwan cikin sunna bi dawud ya je gidan fatima radiyallahu anha sun je da wani bawa da ya bata da suka je gidan tana wata sutura wata sutura bata da wadata in ta riye kanta kwabri zai hutu in ta riye kwabri kanta zai hutu tana tana tana matsa matsa ya ce hau da nafsi tana ma abin ce kula ne ya ce ta ki sauka ma kanki ta sauka ma kanki baban ki ne da baban ki baban ki ne da baban ki ke da bakan da bakan ku har tana ku tana tana matsa matsa baban ta kai ba ne da kanta ko kwabinta haka wannan baban ta ne sai ne ba ne kai ba annabi haka ya ce mata babanki ne da babanki ina ka magana ko ba ko muka gai ai a cikin gidan ke da ka ga nan kahi yanzu muka kai nan kan san kuma ta tara ko da ya zo ne take take tsaban akwai matsala to ko yazo ki ma ba matsala mata kama har mata to wannan shine kenan Allah ya jero na maganan mata da bayi ba lahi bane ba su shiga wajen su wattaqina Allah kuma ku ji tsoron Allah inna Allah kana ala kulli shay'in shahida kuma lalle Allah tabbas akan komai Allah yana gani da abin da ake a gaban shi yake ci gaba
inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima
na'am inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da mala'ikun shi suna salati ga annabi bayani ya gabata da cewa Allah subhanahu wata'ala yabo da ambatan manzon shi a wajen mala'iku Allah ba zai roƙa ba da yawa da salati shi yana daga bawon ambatan bawon ke ban bawon su kuma mala'iku yadda muke su ma haka suke Allah kama annabi salati to wannan abin da aka mu labari Allah ya yi mala'iku sun yi ya kira zo ga masu imani ya yi wallafi na amonu sallu alaihi wa sallimu ya ku masu imani kuma ku mai salati da sallama mai suna sallama yan wannan maganar kiran masu imani hatta wannan umarni rahama ce mu san mu ne mu ma Allah ke yi don mu samu rabonmu don annabi ba da rasu da salama cewa idan kama annabin salati alamu salli ala muhammadu salli salla alaihi lahu biya ashar kai da kawa annabin salati daya Allah da kai zai ma goma ji wata fadala ɗaya kama annabi amma Allah ba wani ba malaika ba Allah ya kai shi zai ma talaki goma waye kiri daga kiri a wani kan mai ci kuma kan da goma muna da riba kwarai umarni muka bi kuma samu fadalar salatin Allah su a kan wannan shine abin da umarni da Allah ya ba da nama annabi salati wannan aya ta tabo ga sahabbai ga su abubakar su umar usman ali larabawa fusa masu fasaha masu iya magana amma a lokacin nan babu wanda ya ce to ni ganawa ga gudunmuwa ta rasulullahi ta salati ɗan ma salati ruwa bukari kuma su ruwa ingantatta na kabin hujjira da sauran sabu ya ban labarin cewa da muka ji wannan aya ta sarko mun zo mutu ya rasulallah yanzu mun san dai inda muke muka sallama da to ni ga umarni sabo ya zo na umarnin mu maka salati kai fa nusalli alayka ya rasulullah ya za mu wannan salati a wannan zamani shi ka shi magana ba ka'abin mujira ke cewa wallahi sai da muka gwammace da ma ba mu tambayar ba da shi kawai halin canza da shi halin wahayi ne shi bayan an ɗauke wahayi sai suka ci kuya fara ƙulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid ɗaya cikin shigogi da rabani ya kawo wajen bakwai na cikin kusan da shi shi ka salatin burahimiya haka annabi ya buɗe bakin da shi to wannan an samu a wannan zamani ya karanta siga bayan shi ya karanta sigogi na ibrahimiya da ban daban larabar ya kawo wajen bakwai a cikin tafasar da shi to wannan shi ne salati wanda duk an samu 'yan baya wasu sun yi wasu salatai bayan haka to a babban rigima wanda anan cikin mun santa ta wata same mu anan tsakarana ta rakarfati don tsakarana don shi wanda aka ba wanda ya ga abin ya wani a littafansa akwai bayan shekara wajen 700 da wani abu kayan tijari shi tijari 250 shi mamul bakari tun shekara 700 da wani abu shi ga dole salatin da aka yi bai mutu ba wancan ana bai mashi bashi ya roƙi Allah ka ban salatin tunawa na musamman ya roƙa a bar shi shi ne rigima babba wai a labarin don wai ne a ba gaskiya ba ne inda ta yi ma shi ma ga nashi wanda za mu yi amince a nashi ne mu ce wannan na bakari inda ta yi ga nashi ya tsara ya mace haka na bakari ma matsalar ta yi wai shiga ka'aba don neman abin wahayi na na musamman haka yake a rubuce a wajen su ya shiga ka'aba sai da ya kwana arba'in bai hutu ba haka yake a rubuce kwana arba'in ne a cikin ka'aba ko a zaka fashi da wudari ni ma haka haka yake magana kwana arba'in ne a cikin ka'aba bayan kwana arba'in جاءه الملك في ورقة من نور سيدا ملائكة يا زوجي ko mala'ika mawai ka san qur'ani ne an rubuta a ince a takarda a fata ko amma shi a takardar haske ta musamman mala'ika zai zartuwa wannan kai ta riga ni ma da ba wannan shi ne babban matsala nan haɗarin da yake na farko ka yarda allah ya ma wani wahayin wani aiki na addini bayan a ƙasar wannan in ka yarda ka aiki na kan aka wuce malam da ɗau shi ne khatimin da ne ya ce la nabi ya ba'ad ba annaba bayana kuma umar abubakar makaranta ta ce gabata sun ce wahayi ya yanki sako daga Allah na musamman amma ya kare to kaga ka yarda kan ma shi kaga ba su duba ya ce ma ga ta dirki da Qur'ani ma kuma ta Qur'ani ma ya ce ma ga ta ma dirki ma ta tana ka san da ma ce da dirki ko to hadarin abin yarda da Allah ya wahayi ba musulmi bai yarda da wahayi daga Allah sako zuwa ga bayi bayan manzon kuma ga Allah kaga wani da sunan wai sa annabi suke da suna kare magana ina san annabi ina imanin manzon sallama hatimin da biyu ka yarda Allah ya ma wani wahayi wannan rigimar farko kenan da ta zo tun nan muka ture mu yarda ba kuma kira kan wanda musulmi da amince da haka mataki na biyu shi ana kaga shi bai sai ba wannan Qur'ani a ta zamani a shi dai amma wahayi shi a nan tsaya amma bakari an shi baka da nan tsaya amma wahayi ana nan ana nan shekara ɗari kusan hudu da wanda ya don shi ɗari bakwai don abu ne shi kuma wani ya yi shekara dubu da ɗari da hamsin ne ya zo ya amince ya bayyana shi shi kuma sai ta yi manzan Allah ya taso daga madina ya kai min ziyara iyakar marar aljeri a ainihin mali ainihin mali can faransu gari ne kawai ta tsakanin aljeri da marar can manzan Allah ya suke shi kanan kuna abun abun haka zuwa haka yake hayawa yana iya nan za ka rubutu ba na wani wani rage ba a bakiwa tana nan a rubutu din mai jin hanyoyin sadaka suna kare abu to yanzu daga shi a nan to annabi da iske shi ba nan tsaya ba annabi iske shi ba wannan a ce wata fadala ce ba nan sun ba ka bace ba da annabi iske shi a nan ne annabi ba shi labarin dan murko ita kadai da tafadi ta yi qur'ani su shidda aka kai dubu shidda a gami na biyu ya ba shi labari da kai har ta kai wani gami ya ba shi labari a tafadi daya ta yi ibadar malaiku da mutane gaba daya wallahi wallahi iyayen cikin jarumar a rubuce a hannu wallahi wadda kamar ta kamar tafi yake kori aka yi iyayen a rubuce kuna ce wani kwallon dubu shida sun wuce dubu shida na wani kwallon na wani shehu a nan ba ka ce ba kuma na gwazon na ta dubu shida na kara dubu shida sha biyu ma Allah shi shehu ne a nan gare mu a hindi wurin tafsiri ne ɗaya cikin kuma ya mai tambaya dukkan alamar na kuma na gari ya mai tambaya ya ce kwarai dubu shida ta yi har caika dubu kuma ta yi wani ta yi ka ke nan bisa inkari haka ta zo haka yake duk ya koya maka in ma ya hailin ta ko munawuki ko bai san bai da ta zo ko munawuki ne ya zama ba za ta yi da ba za a kuma nauka masa koya ta san ba kwa zai da ba ta sai murmuri ba su ba haka ke rubuta wallahi ina man kwace magana kai ya ce babu to dama dama amma ka ce wai wai tana iya yiwa ku da wani kun ilimi ɗaya cikin shehunan suna najeriya babban shehu wallahi tun farko an kayan kun sunna nake ji yawon magana amma kwanan nan yake ta shi bai bari ba allah da kunna iya cewa yawa bada misalin da masu mamaki masu mamaki lafati ta yi me yawan mamaki ita zan tsara ku misali ya ce yanzu kwalbar turare da tururuwa na yawa aka ce tururuwa yawa turare yawa ɗan kaɗan ne wannan ya tsada turare cikin wanda ta bati wani ƙur'ani da yawan shi ba mu aikin su da yawan ƙur'ani ita ka mata da shi lada Allah Allah da kuma yadda magana amma da ya ga an zuwa magana cewa wasu su hudi ba sai aka samu malami cikin kusanci shi yace haka ne to ka zama magana ce ka tabbata ce wannan yawan to shine hadarin da da muke magana yanzu sun komo wani ba aka yanka shi kwanaki ai ibnu kasir ma ya kawo talatul fati albani ma ya kawo cikin shirka sallah haka yanzu na sabuwar su rubuta me magana wanda kan ibn kasir ya kawo salatai waɗanda aka dangana ga wasu daga cikin magabata sai da nari salatin a cikin salatin misali salatin ba ga mace da fati illa a ciki akwai fati liman abu ne akwai gama na tumatin fati liman abu ko amma talatin kalmar da take ciki ya yi daya hudun talatin fati sau uku talatin na cikin sai da na'ali ba kalmar tafi ba a cikin kalmar talatin sai da na'ali ya yi hudun talatin fati a ta aka samu jumla ta fati da ma'amulin shi abu da kuma ke cewa kaddara fatiya wani fatiya sai ka zo da misali alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman malik yawmiddin iyyaka na'budu ko na abidi ka kawo na mutum canza na turin ka ce kai ma an baka kai mu yarda an fati a ce da ko sai ka kana ka wani lafazin da ba haka ba na Allah yake kai mu yarda kai mutum kaja kake na kenan maganar salati ko ko wannan kanshi da sai wannan sai na haka da sai na shi ibn kasir wanda ya karanta ibn kasir ke sharhi sai ga hamid ibn hajar ya kawo magana cewa wanda aka ce ya kawo salatul fati da sayyidina ali wa ba salati ba wanda aka samu kalmar har suke ce ali yayin ta yace shi ne wannan ruwaya salamatu jinni magana ma'aruf majhul ne kenan majhul ne aka da kan aka bincika ma shi san ma bai isku sayyidina ali wata wata ma zaka ce kenan magana tana da matsala babu tabbacin magana to in ma ta inganta ba ta tabbata ba ce ba to gani in ma da inganta to kuma malamin su ce zamun ruwaya shi wanda shi ka labarin bai ga masa da maka maka a gaba gaskiyar magana mai san sai ta kaddara duk ajiyar hira salafati salati ne ko wani almanin ba su kajiya ba ta magana mishi da wanda kai ka tsara ko malamin ka ya tsara kowa ya tsara da salatin da Allah ya sabkar da shi ta hanyar wahayi ko za ga manzo Allah manzo Allah ya karantar da shi da alfin zo ɗaya sun zo daidai to na Allah ma da na annabi ba da inda kace sun kai Qur'ani ba za su mu shi da asa dubu ɗari shida duk wani zirarci ta banza Allah shi da mu shi dai yanzu Allah ya karantar da mu ya ma annabi sallallahu alaihi wasallama ko malaiku sun yi mu wani umarni ne mu mishi salatin da ya zo wanda aka karantar da mu ya ce ku shi ne aqidar mu salatin da manzo Allah ya karantar ya wadatar da mu amma za ka yi na da kai da kai da shi ba ruwan da shi za a biya shi imam shafi rahimahullah ke cewa inda mutum zai rantsuwa da Allah zai ma annabi salati cikakke to Allah ba zai kubuta ba da rantsuwa ta kama shi sai salatin da ya zo da shi da tsoron in dai aka ce kama a nan salati wuri kaza cikin tariya ko kaza kaza na birane shi amma kan su ba zan sanama wani ya tabbata ta sallah sanama da akan sunan shi ta sallah ta cikin sallah ta sanama amma wa nan salati wurin da aka ce kai kurin da sai da ibrahim ya kamuta Allah shi da mu ci gaba da mu
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا
نعم إن الذين يؤذون الله ورسوله duk waɗanda suke cutar da Allah da manzo na Allah zaka wani ya za a yi a cutar da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar labarin cewa Allah subhanahu wata'ala yana cewa yu'dini ibn adam yasubbu ad-dar wa ana ad-dar tuqallibu layla wa nahara wa tuqallibu layla wa nahara annabi ce Allah mai girma da buwaya yana cewa dan adam ya cutar da ni bukala ka wannan ruwa kan shi Allah ce dan adam yana cutar da ni mai cutar da Allah ya ce ɗan adam yana zagin zamani ya kai baka da kai wani zamani ana wani zamani na fatara wani ana conservator ana kaza kaza zamani na ba ku dore zagin zamani Allah wani wani zamani hadari ne zamani bai badawa bai hanawa Allah ce ni ne zamani Allah ce shi ne zamani ana da ya ce ina canza dare da rana alkhairi ko kishi duk daga Allah ne ba wata rana ko lokaci ko wuni ko wata ko shekara take da alheri akan kalan kanka duk abin da ka gani haka Allah tsara an kai baka da gobe ko ka asara yau wani rewa ya samu duk da ta shekara ko ta zo wani riba sai ka wuce arziki arziki duk shekara ta shekara ba arziki kai na ta talauci wani a shekara arziki ko kuwa ce da kera magana cewa an talauce ba kudi kai ne baka shi ko a a ta kira ba kudi ba kudi kai ya ce akwai wasu ko kuwa wadda wani ɗan mutum ya ce wannan zuwa ga garin ba kudi ƙasa ta talauce ba kudi wannan kai ne baka shi akwai masu shi baka gani ya sai an hudu abin sai dawa da kudi magana yake an zai magana ya hudu abin sai dawa za ka san akwai su na kenan lokaci bai ba da abin hanawa ta kenan ku nema a wajen Allah shi ke badawa shi ke hanawa ba wani lokaci da ba a samu ko ba a asara ana iya asara ana iya samu ko ko mai ka gani ko ka ga matsalar shi Allah ya kata ba zamani ba ana nema ya kuma wurin shi a samu kuma shi ake koma shi ta zantare da kasar shi ko kace zamani ne shi kenan ka kare a'a ka manta da Allah kenan to cewa Allah waje da zamani Allah ce zaki nan ba ji zaki Allah ne ba zaki zamani Allah waje wani zamani Allah ka zaka haka Allah ya ce wannan shi ne kuma cewa daga cikin tutar Allah annabi ya nufi bada wata Allah mai girma yana cewa annabi ta babu mutum hakuri kamar Allah ya ce Allah suna ce suna dangana mu da su dangana mu mata ni kuma ni ne na halitta ba yan ba hali ba amma za su ce ɗan ɗan Allah wannan kalmar ma da ce zagin shi zagin Allah ne cewa da yarda zagin Allah ne dangana mu Allah da wannan shi ne malamai suke magana da wuri da yawa wasu ya su ce ai kamar da sa'a da limu kamar su ce wai wanda ɗan wanda kirista da ɗan izala mai hujjar shi wai kirista wanda ɗan izala iya zagi ɗariƙar shi iya zagi shi wani shi ya manta da kirista zagin allah da wani shi ko kuwa ko zagin ko zagin zagin uban ga yanar allah zagi shi allah zagin allah ce amma zage ciwon karkashin ciwon zage ciwon za a zai mana hadari ne za su ce ko da kalma mara mana ma'ana eh su sun zage ku zage kin da zage addini ba ku zage zai ta ku zage ciwon na ba amma yanzu ana suna suna zage malaman mu ba bi ciwon mu ku ciwon Allah zaga gaba daya kaga ba da wata wata kalma cikin duniya ana jin mota shi mota ce a kalma ba zage Allah baka damu ba amma ta ce dan uwan mu wasu dan uwan su nan a rajo da magara aka abin a rajo an bayan wani wai malami na wa'azi aka wata bayan malam a mu da yin zalaba shi ne sau suna zaki maulidi suna bata maulidi kaza kaza to yace malam ana maganar zubu tsakanin kuma ana maganar kuna maganar shi kuma shirin ya gani musamman wai na shirin haɗa kai tsakanin musulmi na addinin da suke addinai haɗa kai tsakanin musulmi da kirista aka sai hilin suna jeba ce ake ta haɗa kai wani tsakanin musulmi da kafirai yahudawa sai ɗan jin da ke mutu ga malam to su kuna magana haɗa kai tsakanin ku da kirista ɗan jarida ne to su malam tsakanin ku musulmi tsakanin mai izala da kaza suna ya ce a wannan wannan kirista yan uwanmu ne wannan suna zakin mulkin mu ba ga mu a gwamma ma makwantan ma ɗaya wuri yake bane wasu wani wansu ne kirista don wani zai kan rage maulidi kashewa don wani muna rage maulidi ma a da mun rage maulidi mun zage shi ma kuma rage maulidi ta muke bace bida ce haka muke ta muke bida ce a ba zage muke ba ta muke bida ce maulidi ko to ka dawo muka zaga ma ya kai zage zage Allah mutane ko ba su hankali Allah shi da mu da haka ne kenan shi kenan cutar da Allah ya daga cikin zagin Allah zagin zamanin cutar da Allah ya haka manzana sallar salma sun mai sharri da yawa sun mai kalmomi da yawa na aibantawa ta rayuwar shi haka dangana manzana duk abin da zai rage mai na mutunci dangana mai ya arme gudun sha'awa ya yi kaza da kaza shi ne cutar da manzan Allah ya ta salma to Allah ke tabbatar da cewa innan da zina yuzuna Allah wa rasulahu duk wanda suke cutar da Allah da manzan shi la'anahum Allah fi dunya wal akhirah Allah sine musu albarka duniya da sine nuni tun duniya haka da sine nuni wa adda lahum azaban muhina Allah musu tattalin azaba ta wulakanci Allah ce gaba
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا
to yanzu mun ji dai kenan kun allahi kategori kategori hawa hawa ne zagin allah zagin manzo Allah to ka dauka su kadai lahi har ma zagin masu imani duk laifi ne babba kuma mai jirme da kai a gidan wuta zagin masu imani wallazi na izinin mummuni rumina Allah ce waɗanda suke cutar da masu imani maza da mata da gairu makatasabu abinda ba su yi ba ka liƙa su ƙarya kurin don ba ta suna fakat samaru buhutanan wa isa mummuni sun ɗauki kiran ƙarya na musamman layin da Allah bai ya ke maka yawan wannan aya tana karanta da masu imani a yakar irin lamari na mu'amala na siyasa mutum da gangan walla ya yi imani dari sama dari abin nan ba gaskiya ba ne amma zai karya wuce mutuncin wani abokin adawa shi sai ya ku sai ya haɗa waje burin shi kada waje wani ma zai zamna ya shirya karya da sharri ga wani gurin shi ya karya shi wakil da ɗauka a wani siyasa daban-daban a cikin siyasa guda akwai inda misali kuna wuri guda wurin tsamanin guda ko guru guda kana so ka turi shi ne ka hau da bari ka wai fatin daya siyasa guda haka ke allah siyasa guda wanda uwa cikin wace mun jajen haka ka yi a samu wannan ɗan canji
now now ya ce malata wallahi ni dai kurin tsoron ki tuba kun babba ne kuma wanda kun babba ne a siyasa wallahi babba ne babba ne sananne sun ke wallahi tuba ta ce mai aka yi ce haɓar mata ce wallahi wanda namar gama na yi wa gargamu za kana nan ko da kai a gama a shirya wani shari kur a cikin abin da yawa sai za a gama ku kare wani kuma mai sharri ya mutu kulla kulla za a kare shi fatin ku ɗaya garin ku ɗaya ya mana ɗauku ɗaya ko garin ku ɗaya so kake ka turu shi a kawo ka ya ce wallahi haka ake mali za ka ci biyu labin ya ishe ni tuba zai yi wallahi to ɗan wa haka mutane suke wani farti ɗaya ce wani farti daban daban halin mutane suke na a yau kun mutum ke shi da kariya ta musamman kwar kuma a cikin haɗarin yanzu wani abin da ke yanzu daga an yi haɗa abin su su hannun sadar wannan ta su yi kenan ko da an gano ƙarya ce kamar da kuɗa da zama sharri kada an dawo an ce wani abu da suka yi ba gaskiya bane ba ya rike ya harbe shi kenan bayan za a dawo a ce a wannan magana a yi ƙarya ce a kai maka wani ba an ƙare araji an gama shi kenan daga an yaba shi kenan sharri ake yaɗawa amma shi a sirri ba sai yaɗawa to da wallahi duk wanda kama haka wallahi Allah ne ya yi maka da haƙƙin shi an san hadarin riba an san sallallahu iya cewa zinihi na riba dirhami na ruba ɗaya ya yi zina ka yi zina talatin da shida eh ka yi zina talatin da shida talatin da shida jami'i na ruba cutarwa ce ya yi lanyin ruba mataki mataki ta kan abu kamar ka yi zina mahirka ma'ana ka yi zina da mahirka amma ce ina arba riba irin muslim manzana sarki ce ruba mafi haɗarin ruba mutuncin musulmi ya yi hadarin riba ka ci mutuncin wani game sharri abinda bai yi ba ko da riba kamar shi annabi ce wannan laifin shi ya yi riba ne wani abu ya zama tuwon ba wasu gwanne ne ma haka su samu matsayi salam ya hankali idan demokuraɗiyya ta baka dama kama wani shari don ka karya shi addinin da ba ka dama kuma ka ja ma kanka hadarin da ban Allah bai gafarta maka wallahi Allah bai gafarta maka sharrin da kama wani sai kun je gaban Allah Allah ta kamshi ka ji girman lahi tsakanin kai da Allah ma ya ya hirba ya hirba hadari ka san kuma hadarin masu rubu Allah ta gyara yace wallazina yu'duna mu'minuna wa'inda suke cutar da masu imani maza da mata da gairu makasasaru abinda ba su yi ba su dora musu fakat ihtamalu rubutana wa isabun mubina sun dokan ba kansu zai na kazafi da zunubi mai girman gaske ya Allah ce gaba
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما
نعم يا أيها النبي الله سبحانه وتعالى ينكر daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kira ne gare shi amma kuma umarnin yana zuwa ga dukkan al'ummi qul li azwajik wa banatik qul sa'il mu'minin ya kai annabi kai gaya wa matanka da ɗiyanka da mata masu imani mata na masu imani ba na kaɗai ba hannu masu imani saura me umarnin da Allah ba mu zai shi umarni ya gaya wa matan da mata da ɗiyan shi da mata masu imani yudinina alayhin min jalalihi su saki jilbab asalin jilbab katotuwa girma mai yi jiki gaba ɗaya kudan duk da suna kajir ba alkhimar khimar daban khimar shi na tsara wani da mutu kuma yana alajin bibini alkhimar shi yare ya kai zuwa wuya wuya shi ne alkhimar mayafi da mayafi amma shi jirba tuwa mai rihi jikin mata gaba ɗaya tana yin wa masalar hijabi da muke da shi a yau asali ba shi bane aka ce wannan modarkin shi ne gudun modarkin manuwar magana ce hijabi da aka ce zai ke ba da wannan ma'ana don me yi ba tuwa miri jiki kirf gaba daya ba za ku kamar hijabi ne wannan dan ajiko zai da ake hawa yarin shi gaba daya saboda manuwar suka fi shi wannan asalin hijabi amma an san ma'anar magana don shi ke ba da waccan ma'ana yanzu mace da gabata wani jami'in za a ɗauka gabata ciki kirkin ba ta wanda da kama kame da ya daga zai tana ɗaura tana iya kucewa wani daɗi kaga shi yami ya yi zaman daɗi sutura ya yi sauki amma da manuwa magana sutura mai yi jikin kirf gaba da malama ce yudilin alaina zaka haƙaƙa shi ne sake shi haƙaƙa wani shi ne kamar yadda na yake cewa alƙashin wannan saukar wani aya cikin da dama sabai a aikace za mu gane ma'anar magana daya daga musulun cikin sabai ce ta aisha da aka saukar da wannan aya ke garin madina mata ce kamar an sabakar da hankaka a haman gari hankakar yawo ya bai kirin ko ina kurin kirin suka hoto mata musulmi kirin suka hoto duka jiki ko ina ne kuma aikace ma ba gana haiba misali ummu salama sabu suna wata inganta sai magana ta yi tambaya magana ta sutura ta mata ta ce za mu sake shi za mu sake ku sake shi shibiran mai shibiran kamar ɗani guda haka ɗani shibir haka ɗani guda ta ce ya rasu lai ɗani guda man take ne wa sai sake shi wa ba da take ba iya jan ƙasa ɗani guda ce ta saka ɗani guda a ƙasa ya rasu da izinin kashe fulkadar ya rasu da ɗari guda kama za ta buɗe ya ce da rigimin zara'a su ke shi zara'a guda ƙara ya ce ma ya ce za ki mamma kwanci ya ce ba wai ɗani ba na matan sahabai na mata a nan da sahabai ƙasa yake bi biya jin ƙasa na tafiya ƙasa yake ja suna tafiya suna rikewa iya da ƙasa wani shi ne sutura duk ya mutunci duk mai karanta hotuna ko fulafule na turawa turawa a yi fuskar islamu ta gaba daya a su makon dina ko dina wajen su turawa karanta wata da gani mata su mata zama zaka sake suka suka jib na suka yi wajen fahimta mai wata wata fahimta mai wajen fahimta wata ya kawai amma ana wata ya kawai ce wai wasu an zaka yi mana kenan to asalin jibci ba gani ba jan kasa take suna kai suna rikewa hakan ya yi mutunci take da haka ne har madadin sa ɗan wada a za ka cota cikin dukkan coci ba a shiga coci kaya bushe dole ya yi da addini ya san mutunci ya san kare mutunci da ya mace da haka yana daga ce ta ce rasu lafiya annabi ya ba ta dama su saki zaren hijabikin su haƙasa tuwon haƙasa ya wakilin mai zai ba da wannan alama amma hijabi wani babban hijabi kirfa haƙasa kuma haka yake da mata matan sahabbai jan ƙasa shi da mazana ba da dama yake cewa mace in ta bi ta najasa da suturarta ba ya ta wanke ba ƙasa da gaban ta tsarkake abin da ta ba baya ƙasa ba ya ta tsaruwa zan ta abin suwa ta suke rayuwa sau sarki musulunci duk mace suturarta in ta bi ta najasa haka ta ba ya ta wanke ba kowane ƙasa ta gaban ta tsarkake saboda haka suke tafiya jan kasa yake shi ya cika kastara ta da kawai almuhim kawa al'aurar shi idan kika yi sanda kawa da duki abu da baki da sanda eh al'aura abu da ke alƙadama aura sa'an bai ba su dama ya ce musu ɗalibi da ta su da ɗalibi guda kawai tana bayyana da ku sakin zira'i guda sai suke sa suke sa su sai da ya babu amma sai sai da ya babu amma gaskiya a sake ko da zane ne ko jabu a sake shi ya rike kawo yana son sallah kyakkyawar sallah sai ina ga wani aya kamata in dasa ta karatun da insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد an kuwa kan wance dan uwa wannan malamin Yusuf Allah da suka shiga wata mishi muna fata Allah subhanahu wataala ya kama da aminci da cikin kasar duk kasar musulmi duk abin da yake da shirin Allah ko da mushi Allah wannan sai tana da muke ciki Allah ba mu kyakkyawar mafuta subhanakallah man da ya fara ba ta da ya wasa na iya Allah kun sa zaka fara ne da su subhanakallah wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a wannan wani shi ma ta da ya shi ne masa da yin gaba da malamin شيء ما تسمع الدعاء الا بشر فيها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته